اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما بالحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله قدره ومقداره العظيم الخطاب السلوي الذي ألقاه في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف شيخ الإسلام وسعادة الأنام المرشد الوحيد الداعي إلى صراط الحميد مولانا الشيخ الهاج إبراهيم نفعنا الله به آمين بمدينة قولة السنغال عام 1384 الحمد لله رب الناس ملك الناس إله الناس من جعل الناس كل الناس فقراء إلى واسع فضله وهو وحده الجميل الحميد المبدئ المعيد الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد أحمده تبارك وتعالى على وجود سيدنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بلسان سيدنا محمد من قلة وجوده الرحمة والهداية قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال هدى للمتقين وبرهانا من الله ونورا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد ثبتت فقد ثبت لهذه الأمة الفضل وحق لها الهناء بمولد الهدى مولد الإسلام مولد السلام مولد التحرر ومولد ومولد الرجي والعز والمجد والرفعة للإنسانية جمعاء ولهذه الأمة التي كانت خير أمة أخرجا للناس من أرج وأجن خاصة قال تعالى قال قال كل الهدى فالكائنات ضياء يعني قال شوقي أحمد شوقي ولد الهدى فالكائنات ضياء أهلا بيوم عيدي ما مثله من عيدي قد هل بالمولود في محل أزواجي وهو عيد الأعياد ومؤتمر أرباب المحبة والوداد من سائر العباد ومن كل من كل أقطار البلاد ويرى جميع المحققين عمل المولد على السنن المرضي من الأعمال الصالحة وله فضائل الجمة وعظيمة ويدل على إحساسات كريمة منها ذكرى ولادة المنقذ الأعظم وما كان لبئسته وهجرته من الخير العظيم ومنها إظهار ما تكنه ما تكنه القلوب من المحبة له والسرور به وبولادته وبئسته وهجرته ومنها الاستقامة بذكره ومده وصلاته وتلاوة وتلاوة سيرته وسيره في في سبيل الفلاح وصلاح العالم وتوطيد دعائم السلام للأنام وثبتت القلوب على محبته وناهيك بها من سعادة فالمرء مع من أحب وتنبئس الهمم إلى نشر دعوته قال تعالى وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وهذا كله بشرط أن يكون عمل المولد خاليا من البدع والمنكرات والمحرمات التي تنادي دعوة صاحب الحبل نبي الهدى الداعي إلى الله بإذنه صلى الله عليه وسلم فعمل المولد على هذا المنهج عمل من أعمال الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون أيها الإخوة لنأخذ دروسا وأكثر من دروس من تلك الحياة المباركة التي ما كانت إلا لرحمة الجميع وهداية الجميع أنموذج من حياته الجامعة للخيرات زهده في المال مالي وللدنيا اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا وما بنى أسرا ولا شقق نهرا ولا جرس شجرا ولا ادخر درهما ولا دينارا ولا غير ذلك حتى لقي الله تبارك وتعالى وجرؤه مرهونة عند يهودي لقوت إياله بعدما سيقت إليه الدنيا بهزافيرها بهزافيرها وأردت عليه مفاتيح هزائن العبد ومجاهدته في سبيل الوصول إلى مراده وقوة عزمه وسياسته في دعوته وما أوتي من المعجزات التي أكبرها هذا القرآن الذي بأيدينا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم والذي تهدى به العالمين وصبره على أذى قريش على أذى قريش وزراعة قريش عليه وهلمه وإنجباؤه اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر وعلمه كفاك بالعلم في الامي موجودة في الجاهلية والتأديب في اليسر وأبوه وجوده وكرمه وسخاؤه وسماحته وشجاعته إذ تسئلون ولا تلوون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم ونزلته وحياؤه وحسن إشرته مع أهله وأصحابه وشفقته ورفقته ورحمته وخوفه وعدله وأمانته وصدق لهجته وإفته ووقاره وصمته وخوفه لله تعالى وطاعته لله وشدة إقباله على عباد الله تعالى إلى غير ذلك من سيرته ومكارم أخلاقه بئست لأتمم مكارم الأخلاق أيها الإخوة أديم الجدوى أو قليل الجدوى نقرأ هذه الكسالة ولا نقتدي بها ولا نقتدي بصاحبها فيها وقد أمرنا أن نكون أن تكون لنا فيه أسوة حسنة لا بد من التهلج ولو ببعض من هذه الكسال الكريمة التي لم تكن مؤجزة فإن أكبر التي لم تكن مؤجزة فإن أكبر عامل من أوامر انتشار الإسلام هو كون القائم بالدعوة إليه في غاية في غاية الطهارة والكمال في غاية الطهارة وكمال الأخلاق فيجب على دعاة الإسلام وكلنا دعاة الإسلام أن نحسن الدعوة بالاتصال بالصفات الكاملة والتخلي عن كل ما يجري بها كما قال الحكيم يا أيها المعلم يا أيها الرجل المعلم غيره هل لا لنفسك كان ذا تعليم لا تنهى عن خلق وتاتي مثله أر عليك إذا فعلت عزيمه وقد قلت وكلا وكنا دعاة الإسلام دعاة للإسلام لأننا لأننا كلنا مكلفون بتبليغ هذه الدعوة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فندعو من تنصر من العرب إلى الأود إلى هزيرة الإسلام الذي جاء به النبي العربي صلى الله عليه وسلم وندعو إفريقيا وآسيا وأوروبا والأمريكتين إلى دين الفطرة والإنسانية دين الحرية والمساواة والإسلام دين الله الخالص فإن تولوا فقول فقول وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو وهو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم الحق من ربكم ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ثم إني أيها الإخوة أقول بكل صراحة إن الإسلام الذي هو دين, دين هو الدين عند الله تعالى wato inna dina inna Allah al-islam wa yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu wa wa lam yuqbala minhu wa man mata ala dinin ghayrihi kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa fil nar al-islam hadha ayyuha al-ihwa kama bayyana rasul as-sadiq al-amin sallallahu alaihi wasallam shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa iqamu as-salati wa ita'u az-zakati wa sawm ramadana wa hajju al-bayt man istata'a ilayhi sabila وإني أرى في بعض البلدان داخل العالم الإسلامي شبانا ألسنتهم ناطقة بالإسلام ويتكاسلون على أداء ما فرض عليهم من الصلوات وهي خمس صلوات في اليوم والليلة وأين الإسلام إذا فصلت منه الصلاة وهي الفرق بيننا وبين اليهود وهي من الدين بمنزلة الرأس من الجسد وحياة مقطوع الرأس مستهيلة ومن تأمد ترك الصلاة فقد خرج من الدين بالكلية وتساءل أهل, أهل الآخرة أهل النار ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المسلمين وذكر وذكر عن بني إسرائيل أنهم أضاءوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا واد في جهنم كمثل ويل وقال ويل للمسلمين الذين هم عن صلاتهم ساهون والسهو عن الصلاة تركها تماما ليس كالسهو في الصلاة أيها البنون والبنات كالبنين لا بد من إتقان الطهارة وإتقان الصلاة وأدائها في وقتها المحدد لها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فلكل جمع شعار وشعار المسلمين الصلاة الله الله ولا بد من تعلم الفرائض وما زاد فهو خير واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفي كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الايه ولا بد من اجتناب المنهي ومنهيات ديننا مبينه تماما في الكتاب ولنكتف هنا بهذه الايه الجامعه قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فأعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وساكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وساكم به لعلكم تتقون هذه أعمال من يريد الآخرة ومن أراد الآخرة وسألها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا لا أعمال من ضل سعيهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا المبين أمرهم في الآية من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وهبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ثم إني أرحب ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام القادمين من شتى أنحاء إفريقيا وأرجو الله أن يكتب لهم أن يكتب لهم التوفيق والنجاح ويحقق لنا ولهم الأمل كما أسأله تبارك وتعالى أن يعين المسلمين المظلومين في سائر أنحاء العالم في فلسطين والجنوب اليمني وكشمير وفي سائر بقاع العالم فيؤم التحرر والأخوة والمساواة والسلام مبادئ الإسلام ويرزقنا الله مطرا مباركا جزيرا وكل آن وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم بن الحاج عبد الله إياس اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أمرك وعلى آله to yan washe mu kamar yadda ya saba kamar yadda muka fara a wannan hudba ya yi baratu isla baratu isla sunan dai wannan hudba a hisabu sanawi yake cewa alhamdulillahi rabbin nas malikin nas ilahin nas man ja'ala nas kullan nas fuqara ila wasi fadlihi wa huwa wahdahu al-ghani al-hamid al-mubdi al-mu'id al-ghafur al-wadud al-'azl al-majid fa'al ma yurid ahmaduhu tabaraka wa ta'ala ala wujudi sayyidina muhammad ibn abdullah abdullah wa rasulihi sallallahu alaihi wa sallama bi sayyidina muhammad man illatu bihi ar-rahmatu wal hidayatu قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال هدى للمتقين وبرهانا من الله ونورا صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد shehu yace bayan hamdala wa ana godiya ga Allah da salati ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya wato falala ta tabbata ga wannan al'umma kuma an kyankyantar da farin ciki gare ta da haihuwar wannan abin haihuwa shine haihuwar wato shari'a haihuwar wato musulunci kuma haihuwar aminci domin manzala da aminci ya zo duk inda musulunci yake aminci ne duk wanda ake zargin musulmi da wato abubuwa na ta'addanci to ba a san musulunci musulunci shi ba ba abin ba ta'adda bane musulmi na hakika ba dan ta'adda bane ko musulunci bai ya koyar da ta'adda ba saboda haka musulunci shine wato addini na wato zaman lafiya shine haihuwar wato haihuwar yanci domin zuwan manzala shine yanci na alam baki daya haihuwar ɗaukaka haihuwar buwaya haihuwar girma haihuwar ɗaukaka ne ga insaniya ga mutum baki daya kuma ɗaukaka kuma ga wannan al'umma ta manzala sallallahu alaihi wasallam bayan ya zama ɗaukaka ga dukkan al'umma to kuma a keɓance al'ummarsa domin ita ce akan gaba wacce ta kasance ita ce biyayyen al'umma da aka fitar da ita daga cikin mutane daga larabawa da bai bayi a keɓance a wato shi ya shauki amiru shu'ara yana cewa wulidul huda fal kaina an haifi wato shiriya ma'ana an haifi manzala domin shi yazo da shiriya dukkan kasassu sun samu haske da shi sallallahu alaihi wasallam muna maraba da idi wanda babu idi misalin sa wanda abun haihuwa ya sako a wannan wato rana to a mahalli na wato zuhar shine idin idoji domin babu wani idi da ya kai idin haihuwar manzala sallallahu alaihi wasallam duk wani idi idi da murna haihuwa annabi ya ji shine kuma wato taro irin wannan da muke na maulidi taron ma'abuta soyayya daga dukkan tarsashin wato bayan Allah da dukkan sasannin garuruwa yace manyan malamai suna ganin cewa sun fitar da maulidi kuma sun ganshi akan cewa shi aikin maulidi yana cikin sunnonin da aka yarda da su yana daga cikin ayyuka na gari kuma yana da yana da wato darajoji masu tarin yawa masu girma kuma yana shiryarwa zuwa ga wato abubuwa wanda suke masu girma daga cikin wannan abubuwan shine za a ambaci haihuwar wato mai ceto mafi girma waye mai ceto shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ceto a duniya yayi ceto a lahira in ka bi shi ya cece ka kuma an je lahira shine mai ceto da a je lahira yayi ceto kai har kafiri ma manzo Allah zai cece shi amma wani irin ceto shine ceton a cece shi a masa hisabi ya ba mawqiful qiyamah domin za a kai matsayi a wannan ranar mutum ma a ce mutane da halitta ba shi suka cewa to wai mu in ma wuta za a bar dai nan wajen a dai bar nan wajen wato gurin ya gunduru kowa to manzala zai zo ya ce ni ne da ita wannan shine zai zo ya ce shi kowa shine zai samu a shafa'atul kubra kaga anan ma kafiri ma za a yi masa hisabi ya tafi wuta an cece shi daga barin nan wajen shi ma ya tashi ya tafi da abin da ya kasance na daga wato aiko shi da hijirarsa na daga alkhairai masu girma yana daga cikin dai wato abin da yake banci manzala shine to bayyana abin da zukata take koyo da shi na daga soyayya in an zo taruwa irin wannan to soyayya ce ta kawo mutane mutum ya baro gidansa da kujeru da iya condition da fitilu da katon inji ko kuma yana da fitilar kwaikwawa duk ya bari ya bar kaji ya bar iyalansa ya bar menene ya zo ya zauna a matse a cikin mutane me ya kawo shi san mazala in ba dan san mazala ba za mu wannan taron ba eh duk san annabi ne ya kawo kowa sallallahu alaihi wasallama shi ne sai yake cewa kowa ya zo duk wanda ya zo nan zuciyarsa ta nuna aikin da ya zo yi a nan ya nuna abin da yake zuciyarsa dan zuwan da ya nuna me ya kudure a zuciyarsa ya kudura san mazala shi yasa ya taka yi da kuma farin ciki da shi da kuma haihuwarsa da aiko shi da hijirarsa yana daga cikin kuma shagala da ambatansa da yabansa da yin salati da karanta wato sirarsa da kuma wato ɗabi'unsa a wato tafarkin wato rabauta da nagarta ta alam baki ɗaya da kuma wato shimfiɗa to shika-shikan aminci da halitta kuma wato zukata su tabbata bisa sansa na ita sheka daga ita wato daga arziki daga ita mutum kuma yana tare da wanda yake so kuma tana zaburar da himmomi zuwa ga ɗaiɗaita wato kiransa Allah yana cewa mu dai muna kinsanta labarin wato manzanni gare ka don mu sa nutsuwa cikin zuciyarka wannan dukkan sa abin da zai samu da sharaɗin wato in ka zo maulidi da sharaɗin aikin maulidin ya kasance babu abubuwa na bid'a da abubuwan ki ko kuma abubuwan da Allah ya haramta a cikin maulidin wanda take kore abin da wato da awan ma'abucin wannan taro yake yi shi yasa da'ima ake cewa mata lalle a musu mazauni daban domin cuɗiyan mata da maza dare ko da rana haramun ne ya saba wa shari'a to saboda in dai maulidi ya zamana babu abubuwan da ake ki babu abin da ya saba wa shari'a ba a aikata abin da ake yi haram to abu ne wanda yake kyakkyawa kuma abu ne da za a samu cikakken ladansa amma a kare wa'annan abubuwa mutum dai an kare daga abin da wato ma'abucin wannan taro wato yake kira zuwa gare shi shine annabin shari'a mai kira zuwa ga Allah da izinin sa sallallahu alaihi wasallam aikin maulidi a bisa wannan gwadade aiki ne da cikin ayyuka na alheri ku aikata alheri ko ka samu babbar rabo ya ku ƴan uwa mu dauki darasai mamakin yawan wa mamakin yawan ku darasoci da za mu dauka daga wancanan karayuwa ne albarka ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wadda rayuwarsa ba ta zama ba sai dai rahama ga kowa kuma shi hidaya ga kowa ta ce wai ce ga misalai yace yana daga cikin rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai tattarewa ga dukkan wani alheri gudun duniyar sa a cikin wasu dukiya manzo Allah gudun duniya yake eh har yana cewa ina ni wane ne ni da duniya Allah ka sanya wato abincin alayen Muhammad ya zama kotun ne wato abin da za su samu su ci shikenan in wani lokaci ya su samu su ci shikenan duk da za su samu su ci mazala bai gina wani gida ba bai gina wani katin gida ba bai keta wani wani wato wata korama ba bai dasa wata wato idaciya yayi wato wani lambu ba wanda za a rika samun wato dukiya wato bai kuma koye dirhami ko dinari ba wala wani wannan har dai da Allah tabaraka wa ta'ala kuma ga sulkensa yana can wato ya jinginar da shi a wurin wani bayahudiye saboda ya samu dan abin da zai cewa iyalinsa abinci bayan an koro masa duniya da duk abin da yake cikinta wato kuma an bujiran masa da wato mabuɗan taskokin ƙasa baki ɗaya to sannan kuma shi wace me yi koyi da wato ƙoƙarin sa ijtihadin sa a wajen tafarkin saduwa zuwa ga abin nufin sa kuma me koyi da ƙarfin wato himmar sa da siyasar sa cikin kiran sa wato cikin zuwa kiran sa zuwa ga Allah da kuma abin da aka bashi na daga mu'jizoji wanda mafi girman mu'jizojin nan shine wannan Qur'ani wanda yake hannun mu dan dai wannan Qur'ani yana shiryawa ga abin da yake madaidaici wannan Qur'ani kuma shine wanda Allah ya ta haddin dukkan alam da shi yace su zo da koda da sura ɗaya kai koda aya ɗaya suka kasa to da hakurin sa wannan duk yana daga cikin misalin cewa manzo Allah ya fi kowa to mi koyi da waɗannan da ake faɗa haka nan hakurin sa a bisa cutar wato ƙuraishawa da kuma jara'ar ƙuraishawa a kansa zo su cuce shi da kuma haƙurin manzala sallallahu alaihi wasallama da rinka idansa wallah da yake cewa ya ubangiji ka shiri mutane na su ba su san abin da na zo da shi ba ka sa ka sa su fahimta sun masa izaya amma ya ce Allah ya shirye su bai ce a saka ba saboda wato da rahama daga Allah wato kai tausayi ka wato ka tausasa gare su da ka zama wato mai kaushin zuciya da duk sun watse daga biran ka wa'anda ba ka samu ba za ka samu ba amma kyakkyawan halinka shine ya tattaro sai ya kawo maka kuma har musulunci ma ya tsaya to kai rangwame gare su ka nemo musu gafarar ubangiji kuma in ka tashi sahabbai kenan kuma kai shawara da su cikin al'amari in za ka yi haka nan ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Imam Busi yake cewa ka faka bil ilmi fil ummi mu'jizatan fi jahiliyyati wa ta'dil fil yusmi ya ishe ka ilimi gashi manzo Allah wato ummi ne baya karatu baya rubutu amma ya fi duk wani mai ilimi ilimi duk ilimin ka maza Allah ya fice ka dan ya zo da abin da duk ilimin ka ba za ka iya yin sa ba shine ya zo da Qur'ani eh ba wani abu gagargararre da yake Qur'ani sai yasa duk wata mu'jiza ta annabawa sun yi ta ta huce amma ta manzo Allah tana nan su sauran mu'jizoji za ka ji labarin su ne amma ba ka gansu ba amma ga ta manzo Allah tana nan ila qiyamis sa'ati da ka daga Qur'ani shine babban mu'jizan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da rangwamansa da karamcinsa kuma da baiwarsa da kuma yalwa hannunsa da rangwamansa da wato sadaukantakarsa eh Allah yana ce istus iduna wa la tununa ala ahadin wa rasuli tuku wajen yaki kenan bayan duk an tarwace aka ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana yana kira a dawo a dawo wannan ya isa a san a san wato shaja'an manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a duba yakin Uhud abinda aka yi manzo Allah aka tarwace aka bar shi ɗan kaɗan daga shi haka nan yakin Tabuka abinda ya faru a yakin Tabuka wahalar da aka sha duk wannan ya isa wato wato ya isa wato a san wato shaja'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da taimakon manzo Allah da kunyarsa da kyakkyawar wato rayuwarsa da iyalinsa da sahabbansa da tausayinsa wato da ɗaukakarsa da jin kansa da tsoronsa na Allah da kuma adalcinsa da amanarsa da gaskiyarsa wato a cikin wato duk abin da ya faɗa a cikin abin da ya faɗa duk abin da manzo Allah zai faɗa alhajarsa to gaskiya zai gaya maka da kuma kamewarsa da nutsuwarsa da kuma kyawawan ɗabi'unsa da kuma tsoronsa ga Allah tabaraka wa ta'ala da binsa ga Allah ga tabaraka wa ta'ala da kuma tsananin gabatuwarsa zuwa ga bautar ubangiji har zuwa wurin wannan na daga wasu ɗabi'o'in manzo Allah da kyawawan ɗabi'unsa domin shi ma ya ce an aiko dan cika makarimul akhlaq ya ku yan uwa abu ne wanda wato ba babu jayayya a cikin sa ko kuma jayayya a cikin sa kadan ce muna karanta waɗannan ɗabi'u amma ba mu ba ma koyi da ma'abucin wannan ɗabi'u a cikin wato abin da muke faɗa kuma alhali an umarce mu mu kasance wato masu koyi koyi kyakkyawa ya kasance gare mu ga abubuwan da muke faɗa na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ba makawa gare mu da mu dabi'untu ko da da waɗansu daga cikin waɗannan dabi'u masu girma eh wanda ba ta zama mai gajiyarwa ba waɗansu za a iya kwaikwaya ba za ka yi kamar manzo Allah ba ko kai waye amma ka kwaikwaya ka kwatanta yace domin mafi girman wato abu mai taimaka zuwa ga ɗaiɗaita musulunci shine kasancewar wato wato shine tsayawa da yin kira zuwa ga Allah ya zama yana cikin tsananin tsarki da kuma wato cikar wato kyawawan ɗabi'u eh to ya wajaba akan masu kira zuwa ga musulunci shehu yace dukkan mu masu kira zuwa ga musulunci ne to ya wajaba gare mu mu kyautata wato kiran mu da sifantuwa da sifofi na kamala da kuma ɗabi'antuwa wato da kuma rabauta da kuma mu rabu da dukkan abin da zai wato kawo wato kaskanci da wannan kira namu kamar yadda wani ne hikima yake cewa ya kai mutum ne koyawa wani sa ya ina ma wannan abin da kake koyawa zai zama kanka kake koyawa eh kanka hana dabi'a kai kuma ka irin ta in kai haka ka zo da abu wanda yake na aibi mai girma shehu yace hakika na faɗa na ce dukkan masu kira ga musulunci ne domin dukkan mu an kallafa mana mu isar da wato wannan kira shehu yake kawo wannan aya yake cewa ya ku ahlul kitabi yadda Allah yake gaya manzo Allah yake ka gaya wa ahlul kitabi su zo zuwa ga kalma wacce take daidai tsakanin mu da tsakaninku kan mu bauta wa kowa sai Allah eh kan mu tara shi da wani abu kan ɗayan mu ya riki ɗayan mu shashi kuma bayan Allah eh in suka juya suka bada baya to ka ce ku shaida mu dai mu musulmi ne mu mun musulmi ne mun yarda da Allah ku zo mu kirawo wanda duk ya zama na ya shiga wato addinin nasaranci daga Larabawa bisa su dawo zuwa ga wato shingen musulunci wanda wato annabi balarabe ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama mu kirawo yan afirka da yan asiya da yan europa da yan amurka guda biyu latin america da wancan america ba mu kira su zuwa ga addini na fitira da insaniya shine addini wato na yanci da yan uwantaka da daidaito kuma shine wato musulunci wanda shi shine addinin Allah da wamamme idan duk suka jura suka ba da baya kace ni Allah ya ishe ni ba mu bauta a cancanta sai shi gare shi na dogara shine ubangijin al'arshi mai girma gaskiya ta zo daga ubangijinka wanda ya so ya imani wanda ya so kuma ya kafirci mu dai mun bayyana mun shirye da shi ta farki imma ya zama mai godiya ga Allah yana bin sa ko kuma ya zama mai butulcewa eh mu kuma mun tanadi wato wutar sa'ira ga kafirai sannan ni ya ku ɗan uwa ina faɗa da dukkan wato gaskiya cewa musulunci wanda shine addini a wajen Allah ta'ala inna dina inda lahi islam wanda duk ya nufi wani addini wani musulunci ba wato addinin musulunci ba Allah wato ba zai karɓa da gare shi ba wanda duk ya mutu a bisa wani a bisa wani addini ba wani addinin Allah ba kamar yadda manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to zai shiga wuta ne musulunci ya ku yan uwa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mai gaskiya kuma amintacce shine ce da babu amince bauta cancanta sai Allah annabi Muhammad kuma manzo ne na Allah da tsaye da sallah da bada zakka da azumtar watan Ramadan da hajjantar ɗaki wato ga wanda ya samu tafarkin tafarki zuwa gare shi shehu ya ce ni dai ina gani a shashin garuruka cikin wato ƙasashen musulunci ina ganin wasu samari har suna su suna furci da musulunci amma suna kasala a wajen bada wato abin da aka farlanta a kansu na daga salloli shine salloli guda biyar a wato ayini da dare ina musulunci ina za a ce mutum musulmi ne idan wato aka raba shi da sallah aka fitar da sallah daga cikin wato ayyukan da yake yi sallah fa ita ce bambanci tsakaninmu da tsakanin yahudawa ita sallah dangane da addini kamar kai ne a jiki kun san dai rayuwar wanda aka yanke masa kai ba za ta yi ba duk wanda ya ganganta barin sallah ya fita daga addinin musulunci baki daya wato mutanen lahira suka tambayi masu mutanen wuta yan aljanna kenan sai ta me ya shigar da ku wato sakara wutar sakara sai suka ce ba mu kasance masu sallah ba shi yasa suka shiga an ambata daga bani isra'ila cewa su sun tozarta sallah sun bi shawace shawace sannu za su haɗu da za su shiga gayi Allah zai shiga da su gayi me ya gayi gayi wadi ne a cikin jahannama kamar dai wailo Allah yana cewa wailun ta tabbata ga masu sallah amma waɗanda suke wato an salati musahuna sai sai wai ce wasu sahu fi salati an salati sahu gabarin sallah sahu yi wato gabarin sallah shine barin a bar sallah baki daya ba kamar ya ce wato a bar sallah baki daya eh laysa ka sahu fi salati ba kamar rafkanwa a cikin sallah ba shi rafkanwa a cikin sallah mantuwa ce sai ka tsara ta da sajara ya ku wato ƴaƴa maza in shehu shehu yace to ai ƴaƴa ma mata kamar wato ƴaƴa maza maza suke la budda ba makawa ga kowanne daga cikin ku ku kyauce wato tsarki ku kyauce sallah da ba da ita a cikin lokacinta wanda aka ajiye mata dan dai sallah ta ta kasance wato an wato farlanta ta da lokacinta ga mu'minai yace kowace jama'a tana da alamarta alamar musulmi sallah yace ku ji tsoron Allah ku ji tsoron Allah ba makawa daga wato mu nemi sanin farillai abinda kuma ya karu akan farillai to wannan ya zama wani abin alheri muka yi ku ji tsoron yinin da za a maida ku a cikin wannan yinin zuwa ga Allah sannan kowace rai a saka mata da abin da ta tsuri kuma ba za a zalunci kowa ba in alheri kai za a baka alheri in kuma aka shi kai shi ma shi za ka samu ku ji tsoron ku ji tsoron Allah matuƙar tsoron sa kar ku mutu kuna wato musulmi ku yi riko da igiyar Allah baki daya kar ku rarraba yace ba makawa daga nisantar wato abubuwan da Allah ya hana yace abubuwan wato harin addinin mu an bayyana su baki ɗayan su tamamin a cikin wato littafin Allah yace to me mu isu a nan da wannan aya wacce ta tare duk abin da wato aka haramta inda Allah yake cewa ka gaya musu ku zo in karanta abin da ubangijinku ya haramta gare ku kar ku tara wani abin bauta da shi eh kuma ku biyayya ga iyaye kar ku kashe ƴaƴan ku don tsoron talauci mu za mu arzuta ku kuma mu arzuta su kar ku kusanci alfasha duk inda aka mutu alfasha zina ake yi abin da ya bayyana daga cikin ta da abin da ya buya kar ku kashe rai wata Allah wato ya haranta kashe ta sai dai da gaskiya eh wancanan ku shine abin da Allah ya muku wasiya da sai umarce ku da shi ko ku wato ko kuma hakika ku kwa hankalta ku kusanci dukiyar maraya eh ku kusanci dukiyar maraya sai dai da abin da yake kyakkyawa in kuna rubin gyara ta har dai sai marayan nan ya kai karfin sa eh ku cika wato ma'auni na kwano da ma'auni na nauyi da adalci ba ma kallafawa rai sai dai gwargwaron ikon ta in kuma za ku yi magana ku faɗi adal ku yi adalci ko da ga makusanci ne za ku yi masa shaida kuma ku cika da alƙawarin Allah wannan shine abin da Allah ya wato ya umarce ku da shi ko kuma haƙiƙa ku kwa yi tunani tun dai wannan shine tafarki na madaidaici ku bi shi ko ku bi sauran tafarkai wato hanyoyi don tararraba da ku gaban tafarkin ubangiji wancanan ku shine abin da Allah wato ya muku wasiya da shi ko ku kwa ji tsoron sa yace waɗannan su ne ayyukan mutumin da yake nufin lahira da aikansa amma wa man arada al-akhirah kamar yadda Allah yake faɗa wanda yake nufin lahira yayi aiki dan lahirar yayi aikin aikinta yana mumini wannan ayyukan su za su zama ababen sakawa ne ba aikin wanda ya tozartar da aikinsa ba kuma su suna sun cewa su sun kyautata aiki wanda aka bayyana lamarinsu a cikin aya wanda ya kasance yana nufin rayuwar duniya da kawace-kawacensa to za mu cika masa mu bashi za mu cika musu ayyukansa ayyukansu a cikinta kuma ba za mu sauye musu komai ba amma wa'antananka su waɗannan ba wato laisa lahu bil akhirati ilbas ne komai a lahira sai dai wuta duk kuma abin da suka aikata ya zama ya ɓaci abin da suka aikata a duniya duk kuma abin da suka aikata abin da suka zama suna aikata kuma ya zama na tsotsatacce sai shi wai ce sannan ni kuma ina maraba da bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu girma wanda suka zo daga sasannin wato Ifriqiya wato ina kaunar Allah tabaraka ta'ala ya rubuta musu gamdakatar da kuma wato wato rabauta kuma ya kankanta wa kowa abun burinsa eh mu da su baki daya eh kamar yadda yake ina roƙon Allah ta'ala ya taimaki musulmi wanda aka zalunta a kasashen wato alam baki daya a Falastin da wato kudancin Yaman da Kashmir da sauran tarsashin wato kasashen duniya hadda yanci ya zame ko ina da yan uwantaka da daidaito yace aminci shine wato abu na farko a musulunci kuma ya azuta mu wato azuta mu da wato ruwan sama mai yawa kowace kowace shekara yan uwa ku tabbata a cikin alkhairi ku wato assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ibrahim alhaji abdullahi ya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق هذه الأسرار المستقيم وعلى آله حق قدره لا يشريه سبحان الذي شهدت ما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين to ƴan uwa mun ji hudubobin Shehu radiyallahu anhu duk wanda yake da awashi almajirin Shehu Ibrahim ne ya zama na baya kan wannan gwadaban da Shehu ya faɗa ba ruwan Shehu da shi ba ruwan Shehu yanzu dubu wannan hudu ba Shehu maganar sallah da yayi inda ya faɗi matsayin sallah to wani almajirin Shehu ne zai so ya ce shi ba zai sallah ba ya ce almajirin Shehu ne babu shi duk wanda yace ba zai sallah ba ba ruwan Shehu da shi kuma danganta shi da Shehu zalunci ne kuma sai Allah ya saka wa Shehu sai Allah ya saka wa shehu akan su da suka danganta shi suka danganta kansu da shi da kuma Allah ya saka wa shehu akan waɗanda suke danganta waɗannan da shehu Allah ba zai yafe ba saboda haka shehu radiyallahu anhu yayi bayani gashi yayi bayani dalla dalla yayi bayani a koyi sallah yayi bayani sallan ma ba haka za a yi ta ba dole sai an koyi tsarki a yi tsarki yadda yake a shari'a kuma yake a tsaye da sallah yadda Allah yake inda salata kanat al mu'minina kitaban mawqutan saboda haka duk wanda zai da wani abu akan shehu ya zalunci shehu ko kuma ya zalunci kansa sannan shehu ya mana bayanin kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan manzo Allah a kalli abin da shehu ya faɗa a wayannan hudu gobe a kalli abin da shehu ya faɗa a cikin diwaninsa duk diwaninsa baya ban kowa sai ya ban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka shehu radiyallahu anhu yayi nisa yayi nisa shehu kuma duk masoyin shehu ko kuma duk wani almajirin shehu in bai koyi da irin abubuwan da shehu yake ba to ba almajirin shehu bane kuma almajiran shehu radiyallahu anhu sanannu sanannu ne duk wa'annan yanzu hayaniya da ta fito ake yi yan yara su zo suna ta da'awa suna yafa rawani suna sa shi a kafada suna shiga nan suna in samu guntayen yara suna bin su to duk wannan shedanci ne su je su karatu matsalar nan ta karatu shehu tijjani sai da ya zama shine marjiin fatawa a duk afirka shehu tijjani abul abbas haka shehu ibrahim ya zama in ka ɗauki tattafan shehu ibrahim za ka san shehu ibrahim malami ne Shehu Ibrahim malami ne. Wannan hutubar da muka karanta kaɗai ta isa kan Shehu Ibrahim malami ne. Sau haka ba da jahilci jike ba. Da yake mu nan mafi yawancin mu ƴan Kano ne. Ku duba shehunan da suka bi Shehu Ibrahim. Waye jahili a cikin su? Waye kawo mana fairar? Wa'anda suka kawo fairar sai da suka zama tinjin da ilimi sannan suka shiga harkar fairar. Amma ba jahilai ba. Yara su rika yawo suna da'awa da'awar da ba inda za ta kai su sai hallaka hallaka za su su tsaya ji karatu karatu shi ne abin nema amma mutum ya tafi yana wata da'awa yana ya fara wani zan ya tara ku ba zai albarka ba ba albarka hatta sanadin ba da kake ji sai kana da sanadi in ma ɗariƙa za ka karɓa ka je ka karɓa a hannunsu ba ɗariƙa ka karɓa ba shirme ka karɓa dan ba su da wani sanadi ka ƙarfa wanda za a dogara da shi an an karɓi ɗari ga wajen su in ma magana azkarar tarbiyyar ta ake yi zaunar da su kace me suka sani ba abin da suka sani sai da awa to jahilai ne kuma jahilai suke bin su to shehu al'amarin sa tangaren yake kuma duk inda ka bi duk ƙasar da ka je ka ga almajirin shehu ibrahim yallah za ka gan su zaɓaɓɓu ne sabuhu qaumun khiyaru kun mulukun fil anani za ka gan su a malaman zaɓaɓɓu ne a tajiran zaɓaɓɓu kai a talakawan ma zaɓaɓɓu ne talakawa ma ba irin su radiyallahu anhu saboda haka shehu ibrahim ya fi karfin wasa ai hankali da shehu wallahi hankali da shehu shehu ba wasa bane shehu ya huce duk inda ake zato shi yasa da'iman ina ishara ga wato maganar shehu hasan din da yake cewa shi wanda ya san shehu ibrahim wanda ya shiga harkar nan ya san shehu to shi ya san shehu ba wanda zai san shehu sai wanda shi ma Allah ya koro shi ya shigo ya san shehu shine shehu shehu hasan ne yake ba da wani misali yake cewa idan ka zo ka samu mutum kace da shi ya zakin sukari yake ya zai gaya maka zai iya gaya maka ya sufanta maka zakin sukari kace sai dai kai ma ka sha ka ji in ka sha sai ka ji a bakin ka to shine kawai amma ba zai iya ce ma sufan sukari zakin sa kaza ga sufan ga ba zai iya ba babu to haka yan uwa mi hattara mu shiga taitayin mu sosai eh mu shiga taitayin mu harkar nan ba harka ce ta wasa ba duk nan shehunan nan dukkan da suka bi shehu dukkaninsu kowa ya riga ya yi nisa an san ba a gama ilimi amma ya yi nisa kowannen su ya yi nisa kuma dukkan su in ka ɗaga su kowanne in ka ce wani ka duba su waye a karkashin sa za ka san ya yi nisa to su ne fa suka sallama wa shi radiyallahu anhu to haka yan uwa ni hattara kuma maganar shehu radiyallahu anhu a dangane da san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka tsaya tukun kai aiki kan ka ce kai ka fi shehu san manzo Allah sai ka tsaya ka tsaya tukun kai aiki kai irin abin da yin ka kai shi tukun kafin ka ce ka huce shin eh ko kuma a zo ana cewa wai wai ba ruwan mu mun tsallake kowa mu manzo Allah kawai babu to ina zaka ina zaka to to me kan ba shi kenan ba ai dace ne ne yan uwa Allah ya gane da baki ya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yan uwa duk wannan fa wannan duk aikace aikacen shehu ne ya koya ba shehu radiyallahu anhu a gunsa aka aka koyo maulidin nan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a zo a karanta tabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta sirarsa a ga yaya aka yi ciki da shi yaya aka haife shi yaya yakinsa ya sahabbansa yaya aka yi hijirarsa wasu irin izaya ya sha duk cewar lillawan sai koya mana to amma ma in an wace haka ai ba mamaki ai gado ne shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai haka yasa shi ma manzo Allah ai an ce bai kai ba ko wanda shi ne yasa sai ya rubuta wannan littafin nujumul huda shi ko nabi na abdul man da'a ila Allah wahada ba haka suka ce ba ai dike ne da yan uwa da Allah ya gane da baki da sauran Allah sallallahu alaihi wasallam